الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 23 ga watan Muharram a shekara ta 1441 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 23 ga watan tara a shekara ta 2019 ne lissafin miladiya darasin mu na 95 za mu tashi yau a babi na hudu a wannan littafin littafin fadlul islam tare da sharhinsa babi na hudu babu ƙaunin lahi ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin mun yi muqaddima a shigar wannan babi da kuma abin mun karanta har zuwa inda malam ya fara sharhin wannan aya ba tare da ɓata lokaci ba nan ne zamu koma wa man yabtaghi ghairal islami dinan ambatanta na biyu da yi da ya ce hadihi al'aya nassun na bismillah يهوديته نعم نعم طيب فدن الله مدوكي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين مالا صالح علي الشيخ يتوى هذه الآية نص في أن الإسلام الذي أمر الله جل وعلا به عباده ce wannan aya nassi ce wadda ma'anarta guda ɗaya ne ba ta ɗaukar wata ma'anar daban a kan cewa al'islam allazi amara Allahu jalla wa'ala bihi ibadahu musuluncin da Allah ya umarci bayinsa da shi wannan musuluncin to annahu man arada an ya tadayyana bi ghairihi to a sani cewa duk wanda yake nufin ko ya so ya yi addini da wani abun ba wannan ba fa innahu lan yuqbala minhu to lalle ba za a karba ba daga gare shi wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma ran kiyama yana cikin taɓaɓɓu hasararru tambaɗaɗɗu wanda ba za su samu sakamakon abin da suke saran za su samu ba wannan a dunkule bayanin ma'anar ayan sai ce wa haza ya shimalu fi'atain wannan ya kunshi ya gamo da ya shafi ɓangarori biyu ne yanki biyu na al'umma su ya shafa ko waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi su ya shafa masu siffa ta farko shine ce alfi'atul ula ɓangare na farko fi'atu ghairil musulmi shine yankin waɗanda ba musulmi ba yanki nan ba na nufin area ta geography ana nufin jama'ar da ba musulmi ba min atba'il milalil mukhtalifa na daga mabiya addinai daban-daban milal jam'in milla milla ana nufin addini wato na daga mabiya addinai daban-daban wan nihalil mutanawwi'a da kuma dai hanyoyin addini su ne dai addinai din su ma wanda suka nau'antu daban-daban fa innahum ba'da bi'sati nabi alaihi salatu wassalam domin kuwa bayan aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo kuma annabi kullu man arada al-baqa'a ala yahudiyyatihi to duk mutumin da ya so ya ci gaba da zama ba yahude au ala nasraniyati ko ya ci gaba da zamansa a matsayinsa na kirista au ala majusiyatihi ko kuma ya ci gaba da rayuwarsa a matsayinsa na ba majuse au ala millatihi ayyan kanat ko dai akan addininsa kuma wanne iri ne yace shi wannan addinin zai ci gaba da yi bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna hadha mardudun alaihi wa lan yuqbala minhu to wannan za a mayar masa kayansa ba za a karba ba wannan ba rikici kowa ya san wannan yawwa duk wanda sunan addininsa ba islam bane ko da yayi da'awar yana bin musuluncin zamanin wani annabi amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo to daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan wani addini an shafe shi sai nasa duk wanda ya bauta wa Allah da wani addini wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ba shine wannan al-islam din ba ko da ba yahudi ne ko ba nasare ko ba majuse ya ci gaba da wannan to Allah ba zai karba ba in ya mutu akai a cikin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan ba rikici sai ce waƙad ja'a fil hadithi sahihi ya zo a hadithi sahihi wanda hadithin abu huraira ne a sahihi muslim yake hakanan al'imam ahmad ya ruwato shi yana sahihi muslim hadithi ne ingantacce annahu alaihi salatu wassalam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce wallahi na rantse da Allah لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي أكوي مسألة ربوتونكو يوه يهودي ولا نصراني سيسا ولا يهودي نصراني أنا كسكول بقوني أصل ما حديث ما لا يكاوش ننن da ma'ana yadda lafazinsa yake a sahih muslim zan karanto mana mu gama dai karanta wannan din ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار yace babu wani mutum na rantse da Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah babu wani wanda zai ji game da ni shine yasma'u bi ya ji game da ni ya ji labarin cewa akwai annabi da Allah ya aiko a wannan zamanin sunansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai mutum ya ji wannan labarin sannan ya bari ya mutu bai imani da manzan Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba to sai ce illa akabbahu Allah finnar sai Allah ya auka shi auta ya kifa shi auta wannan shi lafazin da amfani da shi yadda yake a sahih muslim ya ce ne wallazi nafsi biyadi duk dai ma'anarsa daya da wallahi duk rantsuwa ce amma lafazin shi ne wannan wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda numfashi na wato rayuwa ta ke hannunsa shine ubangiji na da ya halicce ni rayuwa ta farkonta da ƙarshenta duk shine ya gina ta shi ya tsara ta shi ya halicce ni kuma gare shi zan koma to wannan ubangijin na rantse da shi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati babu wani a cikin wannan al'ummar da zai ji game da ni ma'ana ya samu labari na shine ma'ana min hadhihi umma mun sha faɗar wannan cewa lafazin umma iri biyu ne ko wace iri da wace iri in an ce al'umma in aka dangana ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam tanqasimu ila qismain kashi biyu ce akwai ummatu da'awa akwai kuma ummatul ijaba ummatu da'awa ita ce al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikinta da musulmin da kafiran duk wanda aka aiko shi zuwa gare su to al'ummarsa ce sawa'un ko musulmi ne ko ba musulmi musulmin su kuma da suka yadda da shi su ne ummatul ijaba ma'ana al'ummar da ta amsa waɗancan kuma sunansu ummatu mene al'ummatu da'awa ma'ana al'ummar da aka aiko shi zuwa gare su ya yi musu da'awa an fahimci wannan to al'ummar da ake nufi a nan wace ake nufi ta da'awa saboda ai gashi ya fassara da kansa tunda yace yahudiyun wala nasraniyun ai kaga su ne za su shiga cikin ummatul da'awa ba sa cikin ummatul ijaba an fahimci abin don haka yanzu ka iya cewa da yahudawa da kiristoci da majusawa da hindu ma'ana hindukiyun da ya sunansu masu zoroastrianism da duka confucianism duk wannan addinan gaba ɗayansu wanda duk aka same shi bayan aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yana cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'ummarsa amma wace al'ummar al'ummar da'awa wadda ya da'awa a cikinsu ya kira su su amsa suka ƙi amsawa amma wanda suka amsa su kuma su ne ummatul ijaba su ne musulmi to sai sai la yasma'u bi ahadun min hadhihi al ummati yahudiyyun wala nasraniyyun ko ba yahude ko ba nasare wato kirista thumma ya mutu sannan ya mutu malamai sun ce nan me yasa ya ambaci yahudu da nasara bai ambaci sauran ba saboda abinda ake nufi ƙiyasi ne aulawi ma'ana in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa yahudawa da nasara wanda mu musulmi mun yadda an ba su littafi ma'ana an taɓa baiwa annabawansu littafi in su in ba su yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su shiga wuta to ina ga sauran kafirai da ba a ambata ba da haka kada wani ya fahimci wannan nassin ya ce ana nufin iya yahudawa ne su ne za su dawwama autan ba su yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a'a duk wani kafiri in ya mutu a kafirci bai yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to tabbata dan wuta ne ba kokonto akan wannan an gane yau kada wani ya zo ya ce to ai inda saƙon manzan Allah sama bai same su ba fa yanzu akwai a duniya to ba zan ce babu gaba ɗaya ba amma waɗanda za ka ce ba su taɓa jin labarin wani abu sunansa islam ba kaɗan ne sai masu zama a cikin duwatsu ɗin nan da za a ce suna ɗaura ganye kamar suna tare da dabbobi amma in dai suna cikin wannan madaniyar ta zamanin yanzu suna da talabijin da za su ko zagin musulunci za ka ji sun taɓa ji mutum zai ji an ce suwaye musulmi sai ce su ne masu bin wani annabi sunansa muhammadu to in dai wannan labarin ya zo mutum bai musulunta ba ya mutu a haka to wuta zashi an fahimci wannan shine zancen da ake nufi tilas ne mutum in ya ji ya ce to waye wannan annabi ya za a yi a gan shi ai baya nan ya bar duniya ya rasu to me suke yi waɗannan mutanen sai ce gashi Allah ne aiko annabin da littafi su na littafin kaza a cikin littafin an umarce su ai kaza ai kaza kuma an faɗi cewa duk wanda bai yarda da wannan addinin ba akwai wata rana da in an mutu to za a tashi shi ubangijin da ya halicci wannan duniyar kuma shi ya aiko annabin zai tashi mutane ya tambaye su duk wanda bai imani da wannan annabin ba bayan ya san an aiko shi to zai sa shi a wuta wanda kuma ya imani da shi akwai gidan daɗi sunansa aljanna wannan brief abin din kaga ai shine bayanin asalin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine akan wannan zaka ji wasu suna cewa kamar zancen da muka yi makon da ya gabata na waye Hawkins daga irinsa irinsa ba wai damun mai ba muke ambatan sunansa kasancewar lokacin da ya rasu ne wasu mutane abin mamaki sun yi ta surutu a kansa da shi da irinsa suna nan da yawa waɗanda ba su yarda da Allah ba amma sai a ce tun da wai ai shi bai ma taɓa jin labarin manzan Allah ba sallallahu sallama waye ce bai taɓa ji ba ta wanda ya zauna da shi shine zai faɗi wannan amma ka'idar ita ce duk wanda ya rayu a wannan duniyar ta Allah ya sha iskar Allah ƙarƙashin rana da ni'ima da komai na Allah da farin wata da dare ya sha ruwa wanda Allah ya halitta sannan ya mutu bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ya taba jin labarinsa to lalle wuta zashi wannan shine zancen anan wannan hadisin yana fassara wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin to sai ce thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi wannan shine lafazin hadisi thumma yamutu sannan ya mutu shi wannan mutumin wa lam yu'min alhali bai imani billadhi da abinda ursiltu bihi aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nari sai ya zama cikin yan wuta waye faɗi wannan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sayyidina Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da wani gutsiran yankin scroll dan abin rubutu da ake rubuta littattafan da wanda aka rubuta at-taura a ciki an ya taɓa ambata mana wannan da ya gan shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓaci har idansa ya canza saboda ɓacin rai yace a mutu hawi kuna fiha ibn al-khattab yanzu har kun rikice dangane da wannan hanyar da na zo muku da ita yace na zo muku da ita bayda naqiya fara kal da ita tsaftatacciya wannan hanyar sai ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa law kana Musa hayyan da annabi Musa yana da rai ma wasi'ahu illa tibai wallahi da bai halatta gare shi ba sai dai ya bi ni ma'ana bai halatta gare shi ya bi a tauran nan da take hannun Yahudawa ba sai dai ya bi ni manzon Allah sai ya faɗi inda annabi Musa yana da rai in bai bi shi ba shi ma ya shiga matsala to in an gaya annabi Musa wannan wanda bai yahudi ne kuma a zamanin yanzu wani kirista ne a zamanin yanzu don haka biyayya imani da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali ne ginshiki a wannan addinin tilas a same shi duk wanda bai yarda da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba dan wuta ne in dai ya mutu akan wannan yawa in yanzu bai yarda da shi ba aka yi masa nasiha aka yi masa wa'azi kafin ya mutu ya tuba ya yi imani ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu akan haka shikenan kamar da kowane musulmi yake ya zama musulmi amma in dai an mutu ba a yarda da Allah shine mahalicci ba ba a yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzo ba ko kuma an yarda da Allah shine mahalicci amma aka ce ba a yarda da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo ba to babu kuma aka mutu akan wannan sai wuta wannan hukuncin ba tsanani bane ba kuma son kai bane wannan shine hukuncin Allah shi Allah da ya halicce mu ya sako mu a duniyan nan ya wajabta mana mu yi abin da ya zaba mana a matsayin addini wanda ya yarda da shi ya yi imani da shi yana son rahamarsa to ya bi shi wanda kuma yake ganin shi ba bawan bane ma bai yarda da shi ba ya kangare bai yarda akwai shi ba shikenan sai ya jira ran da za su haɗu in yan imani da za a haɗu wanda kuma bai imani ba da za a haɗu zai ga abin da zai gani amma wajibi ne mumini kada ya samu kokonto dangane da wannan hukunci cewa wajibi ne a yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce wa hadha fi ma'anar aya wannan hadisi ma'anar su ɗaya da ayar shine ma'anar fi ma'anar aya ma'anar su ɗaya da wannan aya ta wata ayar wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin li'annahu domin kuwa yadda lamarin yake shine بعد بعثة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بيان أيكو النبي محمد عليه الصلاة والسلام فإن كل ملة باطلة تدوة هنيا دا أكي بي دوة الدين يا باتي daga ran da aka aiko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kul ya ayyuhan nasi inni rasulullahi ilaikum jami'an jami'an haka ya faɗa babu wani ba dama mutum ya ce ya yarda da wannan bai yarda da wannan ba gashi kuma Allah ya faɗa innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yuriduna an yattakhidhu wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan bai tsaya ma akan ula'ika humul kafirun ba sai da ya siffanta su da haqqan lalle waɗanda suke kafircewa Allah da manzanninsa ba manzan Allah kawai kadai ba a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum yace bai yadda da akwai annabi sunansa annabi Musa ba ko bai yadda da annabi Isa ba baya girmama shi bai yadda da shi annabi bane to ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sun shi zo mana da labarin annabi Isa a cikin alkur'ani an fahimci wannan don haka dole ka yadda da annabawa don haka wanda suke kafirce wa Allah suke kafirce wa manzanninsa kuma suke nema su bambance tsakanin Allah da manzanni ko su bambance tsakanin manzannin kansu ko mutum ya ce ya yi imani da Allah bai imani da manzanni ba ko ya ce a cikin manzannin ya yi imani da wane bai yadda da wane ba an gane yawwa wa yaquluna har suna cewa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din mun yadda da wane ba mu yadda da wane ba wanda zai ce ya yadda da annabi Musa amma bai yadda da annabi Isa ba wa kenan bai hude ko yawwa haka nan kuma banasare zai ce ya yadda da annabi isa bai yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi bai yahudi bai yadda da annabi isa ba bai yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ba nasara bai yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ya yadda da annabi isa an gane wannan to wanda yayi wannan wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabilan kuma suke so su riki wata hanya a tsakanin wannan abin da aka wajabta musu na imani da Allah da dukkan manzanni sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan da Allah ko ta fassara zaka bi wannan ayat ulaika humul kafirun zaka iya rage haƙƙan din nan ka ce wani abu daban zaka iya cire hukuncin ka ce ba kafirai bane a zamanin yanzu akwai wasu mutane suke cewa su ba su yadda a cewa kiristoci da yahudawa wai a rika ce musu kafirai ba wai lafazin haka is too harsh haka na ga wani ya rubuta dan me za a ce musu kafirai suna da littafi kuma su ma once upon a time akwai annabi da aka turo musu eh mun yadda an turo musu annabi amma shi annabin da aka turo musu ya faɗa wani annabin bayansa zai zo kuma annabin ya zo da ya zo me yasa ba su yarda da shi ba kuma bai karyata su ba shi din ya yarda da su waɗancan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da annabi Musa ya yarda da bal cewa ma mu muka fi cancanta da annabi Musa fiye da Yahudawan zamanin sa saboda su mu muka tsaya akan tauhidi su ko waɗannan sun karkace to amma mutum sai zai ce a ai bai yarda ba shi kawai ai yayi tsanani dan me za a ce wani zai shiga wuta to wutan nan fa ta Allah ce Allah ne shi aiko da manzannin nan shi yace in ba a yi imani da su ba za a shiga wutar ina ga mutum yana so kada ya shiga wutar ai abin da zai shine ya imani da su sai da in ya fi karfin Allah kuma kuma wannan babu wanda ya fi karfin Allah an fahimci wannan zancen haka wannan wani zance ne da kamar da na ambata mana makon da ya gabata ina faɗin sa ne kawai dan na san ina cikin abin da yake yawo a social media musamman dai a wasu wuraren da ba na fatan kuma rika lekawa amma la'alla wani daga cikin ku zai dan samu wata kalma ɗaya biyu irin wannan akwai a cikin musulmi shi yasa abin da zai daga maka hankali musulmi ƴaƴan musulmi bal ba wai musulmi ba a'a wani limami ne ma na masallaci matarsa kirista abokinsa bai hude yace ba za a ce musu kafirai ba saboda duk wanda ya ce musu kafirai to su ne extremist terrorist amma ba haka hukuncin yake ba wai aka kawo masa wannan hadisin sai ce wannan hadisin is illogical in ana so a yadda da hadisi ya kamata ya dace da logic a wannan zamanin namu ake samu masu faɗin wani shi yasa nake faɗin wannan maganar da Allah a fahimce ni la'alla a cikin mu nan na san ba wai la'alla ba tabbace babu ko ɗaya insha Allah ta'ala kuma la'alla ma baka taɓa ganin wani mai irin wannan ra'ayi amma in dai kana da leƙe-leƙe a intanet wata nan za ka ci karo akan irin waɗannan mutanen masu faɗin wannan bal ba su kadai ba ina tuna wata interview ko wani ina interview da aka yi ko wani shiri a shari'a wal haya da aka yi da Yusuf al-Qarbawi na na Misra wanda yake zaune a kafar an tambaye shi akan wannan matsalar shi ma sai ce shi baya ganin ya dace a kira Yahudawa da Kirista a ce musu kafirai da bakin sai faɗi wani to to duk abin dalilan su sukan faɗi wannan ne saboda irin tunanin cewa ai a zauna lafiya da kowa a zauna lafiya da kowa wannan kuma fa gaskiya ne babu wani malami a duniya malamin musulunci da ya ce kar a zauna lafiya da ba yahudi ko kirista an fahimci abun amma hukuncinsu a gun allah menene shi kuma nassi ne kuru-kuru na ƙur'ani Allah ne faɗa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam so ai suka faɗi wannan laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ba wuri ɗaya ba amma ida sannan Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha lalle waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun kafirta me ma'anar sun kafirta ba za a sa su a musulmi ba ba za a sa su a musulmi ba lafazi ne da yake ƙuru-ƙuru ba shi da wata fassara cewa hukuncinsu a shari'a kafirai to amma masu irin wannan zancen la'alla abin da suke nufi in za ka yi musu kyakkyawan zato suna nufin in za ka yi mukhataba da mutum in za ka yi magana da behudi karka ce masa ya kai kafiri sai kai koyi da yadda Allah ya faɗa musu a Qur'ani ya ahlal kitabi an fahimci abu saboda wannan kiran su ake yi in kana kiran mutum dan ya saurare ka to kai masa lafazi mai kyau duk irin munin halinsa ko fir'auna da aka tura annabi Musa da annabi Haruna mai Allah ya ce su faqula lahu qawlan mai layyina to idan za a faɗa wannan wannan lafazin kaga faɗin magana mai taushi ta zaman lafiya da nuna adalcin musulunci da nuna kyan musulunci da nuna cewa musulunci ya yarda wanda ba musulmi ba ya zauna a zauna da shi lafiya a bashi haƙƙinsa na addini duk wannan musulunci bai hana ba amma ka ce shi ma musulunci yake yi su ma yanzu ba za a ce masa kafiri ba a wannan kuma ya saba ma nassin qur'ani da Allah ya madaukake musu hukunci da cewa su menene kafirai ne su kafirai ne hukuman an gane wa haƙiƙatan amma wajen mukhataba in kana magana da su yawa ne yawa ne to ka kowane ne a duniya kai masa lafazi mai kyau yadda zai saurare ka kuma ina ga fahimtar wannan ai ba abu ne mai wahala ba shi yasa in malami ya faɗi irin wancan gaskiya da wahala ya samu irin uzurin da nake faɗi cewa la'alla kaza yake nufi ba mutanen da za su jahilci irin waɗannan al'amuran bane Allah ya kiyashe mu to sai ce فإذا سمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام آه ناس لجكو يتي فإن كل ملة باطلة دو وتعنيا دو وانا الديني باتتشن أبني اندي با مسلم شبني ويجب على كل أحد واجبيني أكون كون متوم أن يدخل في هذا الإسلام يشيغا وانا مسلم wannan islam din na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da shi wajibi ne mutum ya shige shi fa'iza sami'u bin nabi alaihi salam idan suka ji labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa alimu da'awatahu kuma suka san da'awarsa wa risalatahu suka san manzancinsa cewa shi ya yi da'awa ya rayu a maka an haife shi a maka ya rayu ya zama annabi Allah ya aiko shi su san wannan abun ثم لم يؤمنوا به sannan sai ba su imani da shi ba fa inna dinahum lan yuqbala minhum to addinin da za su yi Allah ba zai karba ba wannan ba ba wani abu ne boyayye ba kowa ya san shi to haka lamarin yake wannan bangare na farko ke su ne waɗanda asalin su dama ba musulmi ba kuma ba su yi da'awar su musulmi ba ne amma sun ji saƙon musulunci amma ba su yi imani ba yanzu tambayar la'alla da zamu ita ce mutanen da sun ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su yi bincike ba kawai suka zauna haka a wani aji za ka san su haka kuma suka zo suka mutu ba su yi imani ba suna nan a matsayin mene kafirai yau babu rikici shi ma akan wannan bangare wanda dama zai zai samu uzuri shine wanda bai taba jin mazancen musulunci ba amma zai wahala ka je irin jami'o'i ko da na turai da amerika ko ina sai ka samu ba wani lokacin ma ba wai section ba a department cikakke na koyan addinin musulunci adadi mai yawa na waɗanda ba musulmi ba suna nan suna karanta addinin musulunci ni abin ma da zan ce yadda ake ba wai tsarkin manhajin da me ba amma adadin da kuma himmatuwar da ake wajen koyon islamic studies yanzu a turai da america ya fi yadda muke yi a nan ina memba na wata nan irin wannan group din na internet na ƙwararrun masu islamic studies a america da europe a ciki in kuga irin bincike-binciken da ake a zaƙulo matsaloli manya-manya kuma su bincike bal littafan da ba mu da labarin an fassara su zuwa turanci su waɗannan duk sun yi suna nan suna amfani da su za ga ana zance a kan ya za a fito mana da abu kaza daga najeriya ya kaza a wuri kaza ya kaza a wuri kaza aiki suke tukuru amma mu nan mun zauna sai ka ga mutum yana masters a islamic studies larabcin bai iya ba turancin bai iya ba ya rubuta maka bahasi sai ka ji abin saboda dagewar ba mu da ita da haka jama'a ku tashi a yi karatu a duniyar yanzu ana karatu zai wahala yanzu in mutum yana mu'amala da net nan a ce bai san akwai islam ba shi yasa wannan yaduwar abubuwan ƙarin hujja ne akan duk mutum dan adam cewa ya taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to maganar cewa ya mutu bai imani da shi ba wai a kyale shi gaskiya maganar karewa take an fahimci abin yawa musulunci ya buɗaɗa kwanan nan wani yake zance a cikin lawmakers ma a turai yana faɗar cewa abin da ake tuhumar musulunci da shi na terrorism ainihin gaskiya ba haka bane duk za ku rika ganin irin waɗannan ana faɗa ƙwararru masu bincike a cikinsu za ku ga bidiyoyi da yawa suna yi ba musulmi ba ne amma kuma in suna magana akan islam za ka gan shi magana ce mai kyau suke yi saboda mai a karance suka san musulunci to yanzu wannan sai ka ka ce in ya mutu bai yi imani da manzon Allah sanan sai ka ce a tunda dai ya yi islamic studies ya mutu a kafiri bal ya fi zama ya fi kowa ma samun hujja a kansa saboda ya karanta waɗanda suka fi nesa da sanin gaskiya su ne ko masu harkar siyasa saboda maslahar su ja hankalin gama garin jahilai su goyi bayansu yauwa sai ya zama cewa suna ƙoƙari a yada abin da ba musuluncin ba ko kuma su ɓata sunan musulunci amma a jami'o'i da za ga objective bincike da sauransu da wahala ka samu wanda bai san abin da yake dangane da sanin ya musulunci yake ba Allah dai kyauta to yanzu mun gama da waɗanda ba musulmi ba su daga cikin waɗanda ake nufi da wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wannan ba rikici kasancewar duk wanda addinin sa ba sunan sa islam ba to in ya mutu akan wannan addinin da ba islam din ba to Allah ba zai karba ba kuma tababbe ne shi ran kiyama an al-fi'atu thaniya ƙungiya ta biyu ko yanki na biyu ko nau'in mutane iri na biyu hum minal musulmi su ne waɗanda su musulmi ne musulmi ne min hadhihi al'ummati ma'abuta wannan al'umma wace al'ummar kuma kenan nan ummatu dawa ko ummatul ijaba ummatul ijaba yawwa ummatul ijaba lakinnahum lam ya'khudhu bil islam kama ja a fil kitabi wa sunnati su musulmi ne amma ba su yi musulunci irin yadda ya zo a ƙur'ani da sunna ba sun yi musulunci wani iri daban yadda suka ga dama kama radiyahu Allah kama yadda Allah ya yarda da shi jalla wa ala wa radiyahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da shi bal ahdathu fil islam muhdathatin amma maimakon haka sun kirkiro fararrun abubuwa sun sa a cikin musulunci wabtada'u fihi bid'an wa dalalati kuma a cikin musuluncin suka kirkiro bid'o'i da bace-bace iri-iri abubuwan bata ja'aluha dinan qawiman suka ɗauki wannan abun ya zama musu addini tsayayye shi suke yi a matsayin addinin su sun bar addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda ke cikin alqur'ani da sunna wa siratan mustaqiman suka dauki wannan ita ce hanya madaidaiciya bi haythu innaha tayadda indahum a wurin su da hiyal islamu shine musulunci in an tambaye su meye musulunci sai wannan za su nuna wa ma adaha su ce duk abin da ba wannan ba batilun wa dalal to bata ne kuma barna ce to duk musulmin da ya ɗauki wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi a matsayin addini ba in ka buɗe ƙur'ani babu shi a ciki ba ambatansa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin manzan Allah sallallahu da maganganu nasa da rayuwarsa duk babu karantar da wannan abun kuma ya rike shi a matsayin addini to shi ma wannan yana cikin wanda falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin dan me domin lafazin islam nan ana fahimtarsa ta ma'angan nan guda biyu ma'anahu min haithu lafzu ma'anar islam ta bangaren lafazi cewa addinin wajibi ya zama islam kamar halin mutanen farko yahuda da nasara kenan in ba su yadda da addinin sunansa islam ba ba za a karba ba ko na biyu kuma min haithu wasf ta bangaren sifa ma'ana siffar addinin da za ka yi Allah ya karba ran kiyama to dole ya zama shine wannan addinin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe in kai wani addinin daban ko da kai ka sa masa suna musulunci in baya cikin musuluncin asali to ran kiyama haka za ka tashi a tutar babu Allah ba zai karba ba wannan yake nuna mana wajibcin abi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka kirkiri bid'a karka fito da wani abu la wani sabon zikiri la wani sabon salati la wata ƙarin wata sallah duk abin da za ka yi ka tsaya iya abin da Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana aikata shi domin ran da ya rasu duk abin da ya kamata ko ya wajaba ya zama a cikin musulunci to ya riga ya shiga cikinsa duk abin da bai wajaba ya zama ba kuma har ya mutu ba a sa shi ba to lalle ka yadda cewa ba wajibi ne ya shiga ba ko matsayin mustahabi ba zai samu ba kun banci wannan abun kada wani zo ce ai to abubuwan da ake yi tunda an gaje su iyaye da kakanni kuma ai kyautatawa malamai zato ne tunda ne malam wane yayi to yanzu ka dauka malaman duk da suka wannan duk kafirai ne sai mu ce ba wannan muke zance ba amma dai in an zo binciken addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan baya ciki don haka Allah ba zai karbi wannan baran kiyama in ji Allah wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan don ma'anar din isman wa sifatan ka riƙe wannan gurin yawwa ma'anar islam ɗin isman wa sifatan dole addinin sunansa ya zama islam dole kuma siffarsa ta zama islam na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi aka aiko mana an fahimci wannan wani zai ce to me yasa zai zama haka in mutum dan mutum ya kirkiro na abu sabo ya ce ai duk aikin alheri ne ya ya zama aikin alheri bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ai ba duk aikin alherin da za a shiga aljanna da shi lalle in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba to ba aikin alheri sai kai hakuri ka tsaya kan iya aikin alherin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shi sai fa idan kana ganin ka fi shi sanin abin da ya kamata ya zama a cikin musulunci ina ga kuma duk mutumin da aka fassara masa wannan aka gaya masa wannan aka ce ya faɗa in dai da imani a zuciyarsa ba zai faɗa ba haka ne don haka dole ne siffar addininka ta zama daidai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shi kafin a karba sai ce haula'i yashmaluhum aidan qaulullahi jalla wa ala wannan mutanen fadin Allah madaukaki zai hada da su suma fadin Allah da yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wanda ya nemi wani addini daban wanda ba musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karba ba daga gare shi ya'ani ku ji fassarar wannan dangane da wannan bangare na biyu anna ibadata ha'ula'i abin nufi a wannan ayar ta yadda za ta haɗo da waɗannan bangare na biyu na mutane anna ibadata ha'ula'i cewa bautar da waɗannan mutane suke waɗanne masu bidiyo'i yawwa bautar da suke yi walau kanu mujtahidina ko da sun kasance ijtihadi suke yi ولو كاني ولو كانوا يظنون أنهم على خير وصواب كودا سنة زتن cewa akan alheri suke akan daidai suke fa innaha to yadda lamari yake shine lamma kanat ko ita wannan hanyar tunda ta kasance laysat alal islam sahihi ba ta kan musulunci ingantacce fa innaha lan tuqbala minhum to ba za a karba ba daga gare su ya bayyana saboda shi ijtihadi ai ba a yin sa wajen sanya menene zai zama addini ina jin dai a wannan majalisin mun sha maganganu da yawa mun karanto nassoshi da yawa akan abin da ya shafi harkar bid'a ma'anarta da sharrin da ke cikinta da cewa ba za a karba ba a wannan littafin mun yi a cikinsa a baya har muka tsaya muka ɗauko wani littafi da muka karanta muka yi irgawaina ko akan abin da ya shafi rarraba bid'a mai kyau ko ba mara kyau da makamancin wannan ya ɗauke mu wajen darussa goma ko yawwa muka yi akan wannan littafi duk kuma da kuna da audio din mutum zai iya komawa ya ji ka'idoji masu tsada akan wannan lamari na cewa ba a ɗaukar wani addini in ba musulunci ba kuma musuluncin wanne musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sai ce wa hadha amrun azim malam ya san a wani zamani yake magana yace wa hadha amrun azim wannan lamari ne babba yahtajuhu kullu talibi ilmin duk wani ɗalibin ilimi yana buƙatar wannan yana buƙatar ya san wannan wa yahtajuhu kullu da'iyati duk wani mai wa'azi mai da'awa ya wajaba ya san wannan yana buƙatar ya san wannan asalin shi yasa in aka je wa mutane wa'azi daga cikin abin da ya kamata a gaya musu sun irin waɗannan usul ɗin in mutane ba su san wannan ba sai ka bar su ka je ka shiga harkar wasu abubuwa daban a shiga siyasa a shiga sunayen mutane a faɗi wannan a ci mutuncin wannan wannan duk rashin sanin abin da za a faɗa ne na asali akan abin da mutane suke bukata kuma ba mu gama da wannan ɗin ba ko ba haka bane wani bai san wannan ɗin ba kuma bai ma san bai sani ba to irin waɗannan abubuwan su ya kamata a ce a tsaya kan mutane a fahimtar da su fahimtar da su wannan shine asalin musulunci in sun fahimci wannan ko ba su ji labarin wani ba shi da kirki ba in suka mutu suka je ga Allah za su shiga aljanna ko ba haka bane kun gane me nake nufi amma in kullun zancen da za a gaya musu wani dan wuta ne wani ba shi da kirki wani kaza da kaza wani kaza a faɗi sunansa misali sannan ba su san wannan ba kuma sun kudurci wancan to za a iya tambaye su ma hujja akan wancan da suka kudurta akan dan adam da suka bata sunansa gashi kuma ba su san wannan abun ba wanda wannan shine wajibi da ya wajaba su san shi Allah sa an hangi me nake nufi shi yasa za ka ga manyan malamai a zamanin yanzu in dai sun bunƙasa a matsayin malamai in suka tashi maka magana sai ka ji waɗannan abubuwan suke gaya maka har wani sai ya ji ana irin wannan zancen sai ya tsammanin ai ilimin ne kaɗan shi yasa ake gaya mutane irin wannan zance na taɓa ba ku labarin wani ko wata a jami'a a madina an yi sabon ɗalibai kai na faɗi shi a nan sabon ɗalibai sun zo wata rana sai aka gayyato mana malam shek salih fauzan ya zo madina sai aka ce zai yi lecture ga ɗaliban jami'ar madina ya zo yi lecture sai magana akan shurutu qabulil amal sharta qabulil amal sharuɗan nan guda biyu wanda sai da su za a karɓi aiki shine ikhlasi da mutaba'a duk gashi ba kun sani ba lecture tsakanin magariba da isha duk akan wannan ne sai wani ɗalibi yana halattar majalisan malamai a Kano mu gaisa shi sai yake cewa malami na ji abin da duk mun saba da shi mu tun a Najeriya duk mun san wannan ni yake ga dama to manyan malaman haka iya abin da suke faɗa kenan nace ai iya abin da kake bukata kenan har yanzu saboda me har yanzu baka tsallake bukatar wannan din ba so kake aji maka haddathana wani qara rawa fulanun qala ya ce ai hadisin da'ifi ne an ruwaito ta hanyar fulan wa fulan sai a ce yawa ta haƙiƙi ke to haka ɗaliban ilimi daga Najeriya haka zaka ji suna to ilimi akwai babba akwai kuma ƙarami wani ƙaramin shine asalin da in ba a san shi ba sanin wancan ba zai ma amfani an fahimci abu waɗannan waɗannan abin da muke karanta da kamar na gaya mana makon da ya gabata shine basic din da wajibi mutum da mai karatun addini da mai karatun boko da mai da mai da babba da ƙarami kowa dole ya san wannan abu amma wancan magana hadisi sahihi ne ko ba hadisi wannan na malamai ne dama iya malamai ne za su yi maka in ka mutu yanzu baka san hadisan arba'una nawawiyya gaba ɗayansu baka iya riƙe buhari ne ya ruwaito ko ya sunan sahabin ba baka haddace ba in ka mutu akan wannan amma ka yi imani da abin da ke cikin su ka yarda to wannan abin da Allah yake so a wurinka an fahimci wannan abu da haka ka fara da usul shi yasa malamai suke cewa rabbaniyun su ai rabbaniyun walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun an tambayi ibn abbas yake cewa الربانيون هو الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره malami babba wanda ya san ilimi ƙosashe a ilimi shine wanda yake ilmantar da mutane ƙananan ilimi ƙananan abubuwa ma'ana na ƙasa-ƙasa kafin a gaya musu na sama kun banci wannan wannan na saman sha faɗa mu je to sai ce wa hadha amrun azimun yahtajuhu kullu talibi ilmin wa yahtajuhu kullu da'iyatin bal yahtajuhu kullu muslim kun gani ba iya ɗalibin ilimi ba ba iya mai wa'azi ba a kowanne musulmi ma yana buƙatar ya san wannan fi ma yuqimu fi nafsihi min al mahabbati dangane da abin da zai tsayar a cikin zuciyarsa na mahabba soyayyar Allah da soyayyar wanda yake son Allah soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da soyayyar wanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayyar addinin musulunci da soyayyar wanda yake son addinin musulunci an fahimci wannan walbugd da kuma ƙiyayya mai ƙin Allah mai ƙin manzon Allah mai ƙin musulunci kai ma wajibi ka ƙi shi saboda yana ƙin Allah yana ƙin manzon Allah yana ƙin addinin musulunci idan har zuciyarka bai ta yadda da wannan ba kana ganin dan me za ka ƙiwa ne dan kawai ya ce baya san Allah to yanzu ƙin san Allah wani abu ne na wasa duk wanda baya san Allah me shi kafiri ne kuma wuta zai tabbata to za ka so wanda Allah ɗin bai yarda da shi ba Allah ya yi alkawarin zai sa shi a wuta amma kai kuma kana son sa wajibinka ka ƙi duk wanda baya son Allah ko da ma'anar ƙin shi ne ka ƙi shi a zuci wajen mu'amala kai masa mu'amala mai kyau da zaka ja hankalinsa to amma da tilas ka yarda cewa addininsa ba daidai bane shi yasa a zamanin wasu fatoyin wani malami wani mutum in ya ji sai ta cewa duk mutumin da yake ganin ya halatta a zamanin yanzu ai yahudanci kuma in an yi Allah zai karba malamai sun ce wannan kafiri ne duk wanda yake ganin a yanzu ya halatta a kiristanci kuma in an mutu Allah zai karba to duk wanda ya faɗo ne shi ma kafiri saboda shine kishiyar abin da wannan aya take karantarwa ɗari bisa ɗari mai halittar mai addinin kuma mai wutar mai aljannar ya ce wanda ya mutu a wani addinin ba wannan ba ga inda zai sa shi kai kuma sai gabo kace ai ba tausayi a wannan yayi tsanani da yawa ya kamata a buɗe da mana kowa ya shigo to in ka buɗe da ai ba shigowa zai ba ko ba haka bane yawa kai ne zaka fita shine za su yarda da kai Allah ya sauke don shi walwala walbara da kuma abin da shi wala'i da bara'i shine dai ma'anar wannan almahabbatu wal bughd duk ma'anar su daya cewa ka jibinci abin da Allah ya jibinta ka so wanda Allah ya so shi ka kuma ki wanda Allah ya so shi wa ta'amuluhi ma'an nasi wajen abin da ya shafi kuma mu'amalarsa da mutane ka mu'amalanci mutane almuntasibina li hadhihi al'umma wanda suke dangana kansu zuwa ga wannan al'ummar in zama ya hada ka da wanda ba musulmi ba kirista ko ba yahude ka nuna masa kyan musulunci kada ka taba sauka daga cewa kai musulmi ne ko ka rika ganin kana jin kunyar ka je masa shi kai musulmi ne a'a kai musulmi ne amma musuluncin nan fa ga ma'anarsa addini ne na alheri addini ne na zaman lafiya addini ne da bai ce kar ku addinin ku ba a zauna lafiya da shi a ba shi kyauta ta dukiya a zauna da shi lafiya kar a cuce shi a kasuwanci kar a zalunce shi duk wannan yana cikin ma'ana amma kar ka go kana faɗar wannan kuma sannan a mu'amala ka cuce shi wannan kuma ka ɓata ma'anar musulunci a aikace ko da a zuciya ka yarda da shi to sai ce fa innahu yajidu minhum asnafan mutanawwi'a in ya duba zai samu mutane daban-daban dangogi nau'i nau'i qalla minhum man yakunu ala al-islam al-awwal kadan ne daga cikin su masu wanda zaka same su suna kan musuluncin farko ghayra mughayyirin wanda bai canza ba wala mubaddal ko na mubaddal ne ghayra mughayyirin wanda ba a canza shi ba wala mubaddal wanda ba a musanya shi ba kadan za ka samu haka duk wanda yake kan addinin da an musanya shi wanda da yana da asali addinin annabi Musa aka musanya shi aka sanya masa suna yahudanci to ba addinin da Allah zai karba bane addinin annabi Isa aka bata masa suna aka sa masa suna kiristanci shi ma ba addinin da Allah zai karba bane dole mutum ya yadda da wannan a zuciyarsa sai sai ce idza kana kadhalika to idan lamarin haka yake ai ko hakan yake ko yau idan lamarin haka yake fayu'lam to a sani annahu mahma kanat ibadatul muta'abbidin duk irin yadda komai irin bautar masu bauta fa innaha to wannan bautar lamma kanat ala khilafi sunnati tunda ta zama ta saba ma sunna وبالبدع تازم أن يتني دا بدئوئي فإنها لا تقبل من أصحابها تو ودن نندسك ونن أيكي ألا بذكر بأيكي دا قولن سبا نفس كلام الله wannan abun ba istinbatsi bane ba ijtihadi bane nassin maganar Allah ne kuru kuru domin shine ma'anar wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min in dai ka fahimci waccan fasarar me nake dazu ya za a fasara al-islam din isman wa sifatan yawwa in sunan ya zama ba islam ba ko kuma siffar ta zama ba islam na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to duka Allah ba zai karba ba faman ibtagha ghayra al-islam alladhi anzalahu Allah duk wanda ya nemi wani abu ba musuluncin da Allah ya saukar ba jalla wa ala ala nabihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu lan yuqbala minhu to Allah ba zai karba ba daga gare shi yanzu idan an gaya ma wasu daga cikin tabi'ai da sahabbai ai mun karanta hadisin ibn mas'ud a nan ko wanda a garin kufa ya zo ya samu mutane suna zikiri a cikinsu wani ya zauna ya ce yana ce musu ku yi hailala ɗari ku yi kabbara ɗari sai su kama kuma ga tsakoyi suna ta lissafawa shine ibn mas'ud ya tsaya a kansu yake cewa wannan abin da kuka zo da shi mu dai mun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu san shi ba ko dai ya zama ɗayan abubuwa biyu ne ko dai ya zama wannan abin da kuke yi din nan kun fi annabi sallallahu alaihi wasallama sanin abin da za a bauta wa Allah da shi ko kuma sunansa bata ta wanne ya kamata a zaba waye zai ce yafi manzon Allah sanin yadda za a bauta wa Allah don haka na biyun shine to tunda ko sunansa bata falan yuqbala minku don haka ashe nassin aya ne faɗi wannan فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سيشي من ابتغى غير الإسلام في العبادات وندي بدي wani abu ma musulunci ba fil ibadati a harkokin ibada bi an ata bi ibadatin jadida sai ya zo da wasu ibadoji daban sabi sabi daban-daban wa adafaha ala din ya ƙara su akan addini fa innaha lan tuqbala minhu to ba za a karba ba daga gare shi hatta walau kana ta'iba fi ta'abbudihi ko da ya sha wahala a cikin wannan bautar ka san in kana kallon abubuwa emotionally shi za ka ce oh Allah sarki yanzu mutane yanzu mutum ku ga wannan bawan Allah yana ɗakin nan fa yana bauta shekara da shekaru ko a kasuwa ba a taɓa ganin sa ba kullum ibada yake to amma sai a duba sai ga ibadar ba ta irin ta manzon Allah ba ce wata ce daban yake to wannan karkace a yanzu duk wahalar nan da ya sha sai ta zama a banza to shi me yasa ya rena ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce bai sani ba to ya bauta Allah da jahilci shi ma wannan wani wani laifin ne daban haka babu hujja duk abin da zaka yi ka tsaya ka tabbatar ka yi shi bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai mun ƙara bata lokaci bane ko da ke ba bata lokaci bane kun san kisar imamu na maliku da wanda ya zo ya ce zai yi wannan zai yi ihrami ba daga miƙaci ba zai koma kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko niyyarsa ta aikin haji ko umara mai imam malik ya ce masa ko kuma ta kissar ne ai duk kun tuna ko sai ce wannan ina tsorace maka fitina ina tsorace maka fitina ce a wace fitina ce yan miloli ne kawai na ƙara kai na wahala ce zan je in sha kilomita tara ne kawai zan dan koma cikin gari in dan sake ɗauko ihrami daga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai ce masa wannan ita ce fitina da nake tsorace maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu shekara nawa duk fitar da ya je haji ko umma to daga nan wurin yake daukar ihrami ya san darajar masallacin nasa amma ya baro shi ya dauka anan in ka koma ka dauka can to kamar kana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam bai san wannan falalar da kai ka sani ba an fahimci inda duk mai bid'a yana bata wannan irin ma'anar wala da an batta mutum ya tuno cewa in ya kirkiri wani abu ya ce abautawa Allah da shi bayan manzon Allah sallallahu bai zo da shi ba to kamar ya rena na annabi ne bai ishe shi ba kowa ko kace masa ya rena annabi zai ce a haba wanda ya rena annabi ai kafiri ne ya ce to kai yanzu me kai Allah kyauta to mu karasa wannan gefen mu tsaya yace walau kana ta'iba fi ta'abbudihi wa nasaba ya sha wahala shine nasaba ya haduna nasab yawa fi ibadatihi a bautarsa fa inna hadha lam yuqbala minhu to wannan ba za a karba ba li'anna Allah jalla wa ala lam yabtali al-ibada bi kasrati al-amal Allah bai jarrabi mutane da yawan aiki ba ba yawan aiki ake tsarkin aiki ake so wa inna mabtalahum bi husnihi da kyakkyawan aiki li yabtaluwakum ayyukum mene aktharu ahsanu yawa a gani dan ya jarrabe ku ya ga wane ne ahsanu amalan yafi kyakkyawan aiki naka ba aksaru amalan ake so ba bal ahsan ahsan kuma shine ma kana ala sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa husnul amali la budda fihi min as-sawab kyakkyawan aiki kuwa dole ya zama cewa akan hanya yake waqtifa'u atharin nabi da kuma abibi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adamu ziyadati kar ay kari fi dini addini ala ma ja'a bihi alaihi salatu wasalam kar ay kari akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to sai mu tsaya nan saboda kurewar lokaci insha Allah darasin mu na gaba sai mu tashi kan wali hadhihi wali hadha hadhihi al-aya tashmalu hatayn al-fi'atayn zai kama zai zama kamar dauraya zai akan wannan abin da ya ambata mana Allah muke roƙo ya ƙara tabbatar da mu a tafarkin ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen rayuwarmu Allah ya nesanta mu daga bid'a Allah ya nesanta mu daga karkacewa Allah ya cire shubuhohi daga zukatanmu Allah ya mana maganin su Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya taimaki shugabannin mu akan kyautata halin al'umma da kuma zamantakewa da zaman lafiyar su Allah ya ƙara tsare su ya tsare mu baki ɗaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إيه نعم إيه إيه wanda eh ba su taba jin komai ba dutse su in waɗannan ya tabbata mutum ya rayu bai taba ganin musulmi bai bai taba jin musulunci bai bai taba komai ba daga shi sai ganyensa a dutse da yadda ka san birorin eriyar haka shi ma yake ya mutu shi ke na Allah ba zai azabtar da shi ba zai azabtar da shi eh shi ne ma'ana ba zai azabtar da shi ba eh babu dalilin azabtar da shi in ba azabtar da shi ba kuma an tashin shi ran kiyama ina za shi bai sani ba annabin bai zo ba bai karyata ba amma duk wanda zai rayu ya ji labarin musulunci an bata masa suna shine terrorism shine kaza da kaza kuma a ce wai waɗannan wai har ba za a ce musu kafirai ba wannan matsala ce Allah ya so